الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وفي الوضوء الغسل للرجلين حتم العدفتين في اليدين من جوز المسا مسا من جوز المسا بالإهتم بالإهتمال في الرأس كالحديد عن جبال نرده بعمل الصحابة فغسلهم علمنا الإجابة أصحابنا النكاه ذن إعادي بلفظه الهبات قالوا بلفظة الهبات قالوا بادي بلفظه الهبات بلفظة الهبات قالوا بادي نعم من قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت وقوله خالصة شرف باكتساس ملك البوت من غير مهر لا بلفظ مرئي قول شافعي ففي سياق قرينة التشريف باتفاق نعم بلفظة gyara ne نعم
an kace bilafzihi ma zaka ji waka ta kare نعم
wa fil wudu'i al ghusl Na'am.
lirrijlaini نعم wancewa lirrijlaini ga kafafu ya Na'am.
tabbata fil wudu'i a cikin nan na alwala حاتم wannan ka wanke kafa dole ne saboda me العدفتين saboda adabtawan waɗannan في guda اليدين.
biyun da aka faɗa fil daina a cikin hannaye نعم
cewa aka yi idza kuntum ila salati fagsudu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum abinda aka ce kenan ko نعم to kaga an ce fagsudu ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku wamsahu sai aka ce ku shafa amma bi wujuhikum ko bi ru'usikum afwan da kawunanku sai aka ce kuma amma wa arjulakum sai aka fita to a nan wajen shine bambancin yadda muke da yan shi'a din nan kayan su a wajen su ba sa wanke kafa sai dai su shafa su a wajen su sai suka ce wani jima dauke sarki cewa yayi a wanke kafa a wanke hannaye sai ya zo ya ce a shafi kai kuma a shafi kafa ma shi abin da ya faɗa kenan saraka su a wajen su wanke fuska wanke hannu Mm, kabsulu wujuhakum wa aydiyakum ila marabi kaga wanke fuskar ku wanke hannayen ku kenan ko wanda kowa haka yake amma sai aka zo aka ce wamsahu ku shafa kuma bi ru'usikum da kawunan sai kuma aka ce wa arjulakum to mu sai muka faɗa muka ce anan wajen cewar da aka ce wa arjulakum aka yi adafi akan shafa bi ru'usikum da a ce so ake yi a shafi kawuna ai a shafi kafafu to da sai a ce wa arjulikum shi ma tunda an ce bi ru'usikum to in aka hadabta ma sai a ce wa arjulikum a kisra amma cewa wa arjulakum to shi ne cewa wannan hadabin da aka yi shi ya koma wancan na na sirako komawa wancan faksu absolu eh yuju yawa shine dalilin abin da yasa yace fil wudu al ghusl rijlaini a cikin alwala wanke kafafuwa hatimun dole ne domin me la adafi taini domin an adabta waɗannan filadeni a cikin nan na hannaye ai ma'ana alal deni a bisa hannaye Na'am.
hannaye shi inda da aka magana ba ku wujuhakum wa aydiyakum to da aka zo wajen wannan kafar adabta tun da aka yi an adabta ta ne a wancan to shi sa shi ma kafafu sai ya zama wankewa ne ba shafa ba ne su ko sai suka ce a yaushe mai yasa to aka tsallake ba a koma ita kafan nan ba a da ta tuntuni ba sai da aka zo aka ce a shafi kai sannan kuma aka ce a zo a shafa hawa
fara su a wajen su kamar yadda aka ce a shafa kai tunda ya fi kusa da shafa kai to kafafu ma shafa su za a yi fara su sai suka ce a wajen su shafa za shi A gane ko?
kuma wa arjulakum ne wa arjulakum kira'an mata eh don an tafi akan hakan ma su zai suka ce to ai a larabci ana zuwa da irin wannan kira'ar ma a gano su ma ba wai jigare jigare bane suna da ilimin su. sai suka ce su ma a kira'ar ma ai akwai inda ma ya zo ya halatta ma idan ka zo ka ce wa arjilakum din amma kuma kana nufin famsa hudin duk da hakan ba domin a nan wajen su a wajen su sai suka kawo akwai baiti da ya zo wanda ake kawo misali da shi wanda laraba suke cewa ma'awiya inna na basharun fa asmi fas- falasna bil jibali walal hadida to falasna bil jibali walal hadida dinnan hadida dinnan ai ka ce famsahu bi me kace bi ru'usikum ko to famsahu ai fi'ili da fa'ili ne me yake nema mafuli yake nema ba to to ai bi ru'usikum ashe mahallin sa nasaba ne shi duk da cewa jari da majruri ne ka ce ru'usikum kai jarra to amma mahallin sa menene nasaba ne idan aka zo kuma a baban adabi ai ya halatta ka adabta akan zahiri kuma ya halatta ka hada ka adabta akan mahalli so da haka ashe anan wajen da aka ce famsu biru biyu biyu usukum din nan da aka yi magana famsu to idan ka zo ka ce ko da ka ce wa arjilakum din nan ma duk da haka adafi ne amma akan mahalli ashe famsu ma me rujul arjilakum arjilakum ne ma ku shafi me kafafuwan ashe adafin ma da aka yi ma idan ka ce ma ba zai koma can din ba ma mahallin arjulakum mahallin mahallin cewa ku shafi kawunan kuma nan mahallin bir usukum to mahallin akan asa aka hade kamar yadda muka anan falasna bil jibali wal hadida na'am sai aka ce lazna din mahallin jibali ai bil jibali din mahallin sa ne sai aka sai aka adafta akan aka ce hallaji sai zai kawo wannan misali to ya zaka ce sai muka ce to duk wannan ma magana ku share mu aje na hawan ku duk da kuke magana mun bari da aka zo sabon annabi sallallahu alaihi wasallama yaya suka sai aka ce kafa ai suka wanke da muka ce to shike na ashe mu duk ka karatun mu koma ma abinda wanda suka ga abin kururu a wajen annabi yaya suka yi to abinda muka da su kenan kawai amma da an koma zancen wannan hawu to ba nan wajen sai su kuma suna da suna da hujja sai yasa a jan wajen sai yace man da wajen masa wanda duk ya halatta shafa ihtimali yace ai ya halatta kamar duk wannan bayanan da muka yi na hawu na hawu na hawu a cikin kai din nan yayi ihtimali kaman hadida ne alal jibali da aka adabta wannan baitin da muka yi magana kaman anan ne ya ya halatta ayi to tun da ya halatta adabta a adabi to shi ma fa musa hudin nan duk da haka ma a mahallin nasaba ne zai raka a shafi kafafun kafafu ne shi ma na ruduhu bi amali to abin da zamu kawai mu kada shi sai dai mu juye da shi mu mazhabu malikiya bi amalin sahaba da aikin sahaba sai muka ce to a manta duk da wannan karatun ma a koma sahabbai ya suke yi sai aka ce ai su su zuwa lawan shi gaba suke sai muka ce to shikenan ashe wanke su allimna ijaba shi ya wani sanar da mu wajen cin inda ma dai su ne suke hodin damar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya to sahabbai sai muka ce to mu manta da wannan duk karatun da kuke ta yi jama'ala sunna mu koma ma aini practical yaya abin yake sai aka ce to ainihin sahabban annabi in sun zo wajen kafafu wankewa suke yi sai muka ce to shikenan ya ishe mu karatu
ashabuna ai mun kaya anan ko to an gama da wannan karatu yanzu wani zamu shiga yace ashabuna sahabbanmu annikahu zul iqadi aure ma'abucin kulluwa ne bilafzati bilafzati hibati da lafazin nan na kyauta idan nace wahabtu an gane nace wahabtu ka ibnati ala sadaqin qadruhu kaza a mazhabin malikiya ya halatta ka daura aure na yarka da duk wani lafazi da zai cutar da mallaka farjin wannan mata kowane irin abu ne ka iya cewa kamar yadda misali yanzu lafazin in ka ce lafazin na baka in ka ce lafazin na daura maka aure da ita in ka ce lafazin na ya maka kyauta duk ko annan abubuwa ne waɗanda ai baka isa ka koma ka je ka ce a dawo maka su ko to kowane irin lafazi ne ya halatta ka iya cewa da wannan lafazin ka iya a daura aure amma su wasu mazhaba sai suka ce a'a lafazin wahabu wannan yayi tahsisi ne kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya daura aure da lafazin wahabu amma an ba shi ba wanda zai sai muka ce a'a ai ba haka bane domin su sai suka kawo hujja cewa ayar qur'ani inda ta kawo cewa in wahabar nafsaha din nan da ya magana lin nabi ko wannan magana da aka yi magana ai cewa aka idan ta ba da kanta ga annabi wannan abin da aka ce lin nabi din nan sai nuna a cewa su a wajen sai suka ce hususiya ce ga annabi sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai kawo da lafazin aure ya ce wa amma in ba haka ba ka iya cewa wahabtuka ibnati dalilin mu a mazhabin malikiya akwai manganin malamai da dama sun ce wahabtu din idan za a yi ka iya cewa na daura auren yata ba tare da misali inda lafazin wani an katu an katu ka ibna shi kai shiru ko baka faɗi sadaki ba aure ya aure amma lafazin wahabtu wa'an sai suka ce idan dai ka ce wahabtu to sai an buci sadaki sai ka ce wahabtu ka ibna shi ala sadakin qadru wa kala sannan aure ya akwai manganu da dama akan haka amma ala ayi halin dai magana da muke magana shine idan ka ce wahabtu aure zai iya ɗauruwa ba wai sai lafazin sai a bangaren annabi ba amma su sai suka ɗauka abin cewa lafazin nan tunda an ce in wahabat nafsa halin nabi lin nabi aka ce to su sai ce ga annabi kawai inda lafazin wahabatu ba dama wani ya ɗaura aure sai shi sai muka ce a ba haka bane shi ga sai suka ce ashabu na musa habun ma annaka huzu gadi aure mai kulluwa ne bil lafzatil hibati da lafazin nan na aure lafazin kyauta shi na wahautin nan kalu baji kalu su su- suka faɗa suka ce baji wannan ai mabayyani ne ko abin da kuke faɗa min kaulihi daga faɗinsa da yace wamra'atan mu'minatan ko ai a can lafazin ayar abin da yake faɗa kenan ko in wahi ba in wahabat in wahibat ai laka ne min dunil mu'minina ai gashi ma a faɗa in ta bada kanta gare ka min dunil mu'minina kuma bayan sauran mu'minai su sai suka faɗa suka ce su suka faɗa ya kace kurukuru gashi ya bayyana alahati zasu nabi abu da ya ce banci annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shi kadai ne ya yadda da akadin nikahi bi lafzin hibati shi kadai ne zai iya daura aure da lafazin da nake na ba qawluhu to faɗin sa khalisatan da aka faɗa aka ce halisatul dinna na sharrafa ai an ce halisatul laka ma min dunil mu'minin halisatul laka to kaga wannan shi ya nuna cewa shi kenan ma wuzu zuya ce a wajen ka su abin da suka faɗa kenan na mu sai muka faɗa sati mu sai muka ce a a sati milkil buti a ai wannan maganar da aka faɗa sharrafa ya ɗaukaka annabi ne ƙara ɗauka annabi ne bi ta sazi mulkin bul'i da ke ɓantan mallakar bul'i min gaira maharin ba tare da sadaki ba la bi lafsin mar'i ba da lafazi wanda yake abin kiyayewa ba mu a nan wajen sai muka ce ai wannan abin da aka faɗa aka ce halin sai tallaka min mu'minin nan kaman ƙara ɗaukaka wata daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta masa ya iya uh, wato halaccin farjin duk wacce yake so ta hanya guda uku. Na farko da lafazin kamar yadda kowa zai iya ɗaura aure na an ko makamancin irin waɗannan abubuwa. Na biyu da lafazin mallaka ta kuyanga idan ka mallaki kuyanga kamar yadda kowa idan ya mallaki kuyanga zai iya tabanta. Lafazi na uku kuma shine Annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya cewa mace ya- in ta bada kanta ya ce wannan abun shine sadakinta da ita an gane ko wannan Wan- bayar da ta bada ce ta bada ita kanta gare ta ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata sadaki ba kuma wannan abin ya zama dauran aure ne in ta ce ta bada kanta ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abun cewa ta bada ita din shine ya zama hususiya amma ba wai lafazin wahabtun ba cewa ta ce ta yi wannan din kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya bada sadaki ba kuma ya tabe ta to shine hususiya a nan hususiya take ya sa san aka ce wahabu tilaka ibnu kinti ya ce ala sadakin kadru haka saboda wannan saboda wannan dalilin shi sa malamai suka kawo cewa dole sai an ce wannan dalilin a lafazin malikiyan ma duk da aka faɗi wannan dan ya bambanta cewa da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba dama ka ce ka bayar din ba tare da sadaki ba kaga ashe usuliya ta zo ne a me a cewa a wannan magana ba ta zo ne a me a cewa wai cewa lafazin wahabtu din ba yau to mu bayanin da muka yi musu magana kenan na'am kaga ashe ƙarin samun wani ɗaukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an halatta masa cewa zai iya samun halacci na farjin mace ta siga guda uku su ne waɗannan abubuwa amma duk shauran muminai sai siga guda biyu banda wannan siga ta uku a ce ta bada kanta kuma ya zama wannan abin shine matsayin sadakin sadakin gare ta na'am to shine magana da aka yi magana na'am ka kauli shafi'i shine yace kaman faɗin na shafi'i shafi'i ba su yi yaki yace a cikin siyaka siyakar siyakin koro magana da aka yi magana karira ai da akwai karina ta shahidi ai akwai karina ta dauka kama annabi sallallahu alaihi wasallam dama so ake yi a cikin yanda a koro magana dama so ake a- a- a- a kwarzanta a nuna manzon sallallahu alaihi wasallam cewa shi kadai aka halata wannan abu littafi daga mu malamai kowa ya gamu da wannan magana saboda haka ashe kenan dama ka san magana duk da muke magana muna magana ne akan zancen me a'a tun asalin karatunmu ai magana da muke magana muna magana akan mujmali ne lafazi wanda za a kawo shi na Qur'ani ko na hadisi wanda ma'anar za ta iya yin nan za ta iya yin nan kuma babu wani lafazi wanda ya zo ya shirya cewa wannan lafazin ya fi ƙarfi a nan ɓangaren amma sai muka ce to amma akwai wasu ƙarinoni guda uku ko su zo a hariji ba a lafazin ba ta waje ne za ta zo ta nuna cewa lafazin nan duk da zai iya nan zai iya nan amma ya fi ƙarfi a nan to sai mu rinjaye da nan din. ko kuma ya zama a'a ba hariji bane ya zama lafazin ne shi akan kansa ne ya shiryar cewa ya fi karfi a nan bangaren sai mu ce to bari mu shirye da shi a nan a duk mun yi wannan maganganun guda biyu ta karshe shine wanda ban yi ba shine wanda hukuncin sa wannan abinda zai shiryar da abin cewa lafazin nan zai iya yin nan zai iya yin nan amma kuma siyakin magana ta koro cewa ya fi karfi akan nan wanda shine wannan na karshe da muka yi magana wannan shine cikin cikamakon karatunmu na mujmali kaga ya tashi sadda shi daga mujmali ya koma mai zahiri domin dama daga magana ta zo za ta yi nan za ta yi nan amma wani hujja ta zo ta shirya da tarin jari akan wannan ta tashi daga mujmali ta koma zahiri to kaga wannan karinar ita ce take tashar da magana mujmala ta koma mi zahira kamar kamar shafa kamar wannan magana da muka yi wannan magana kamar na shafa eh shafa eh shafa wajen fagasulu
yauwa to duk kaga wannan magana da sai su yaki da maka magana yauwa yauwa yauwa yauwa to duk irin waɗannan abubuwan da su ne magana wanda kaga wannan shine muka cika da cewa karina ta uku kenan ko karina harijiya ko lafziya ko siyakiya wanda wannan siyakiya ce take ta karshe da muka magana wanda take fitar da lafazi mujmali ya koma me ya koma zai yauwa to shine muka magana